الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشيغ بدا كرات للتافع متن البناء والأساس درسنا عشرين ɗaya kenan a wannan rana ta ranar juma'a goma ga watan safar hijira 1448 za mu tashi shafi na 25 inda mala ya ce aka samu alfi'ili thamaniya aka samu alfi'ili a thamaniyatu kashe-kashen aiki guda takwas wato al'afa'al da aka yi maka bayani a baya da auzanu ɗinsu to su ne za a sake raba maka su gida takwas malam ya yi amfani da wannan usulubi ne saboda kun san shi tasirifi ta hafazu kulla shai ba irin na hawa bane kila wasu abubuwa ana dan iya yi ma uzuri ba sai ka haddace ba amma shi tasirifi ko mi haddacewa za ka yi saboda ka'idodi ne formuloli ne in baka haddace ba to ilimin ba zai tsaya ba eh ba zai tsaya ba mala yace sun ma'amal sun ma'alam sannan ka sani annal fi'ila lalle fi'ili al-munhasira wanda ya takaitu fi hazihil abuwabi a cikin waɗannan babuka da na kawo maka a baya bala ya kawo mana babi 35 albabu al'awwal albabu kaza kaza kaza kaza kamar yadda ya faɗa dai a muƙaddima to fi'ilin da ya takaitu a cikinsu in ma sulafiyun ko dai fi'ilin nan ka same shi yana da harufa guda uku shi ne na farko mujarradun kuma ya zamo mujarradi ma'ana shi ne mara ƙari haruffansa na asali su kaɗai ne ba a ƙara masa komai ba salimun kuma ya zamo salimi lafiyayye duk da zai yi bayani nan gaba a salim shi ne duk wani fi'ili da haruffansa na asali waɗanda muka yi ta bayani a kansu fa'ul kalima ainul kalima lamul kalima sai zan cikinsu ba harafin illa babu wawun babu ya'un babu alif na farko ke sannan na biyu salima min alhamza cikinsu kuma ba harafin hamza sannan na uku salima min tad'if sannan ba a yi tad'ifin lamun ɗinsa ba ko ainin ɗinsa to fi'ilin da ya cika waɗannan sharuɗa guda uku shi ake kira salim a wurin mafi yawan malaman a tasirifi duk da an samu wasu waɗanda suka ce a kawai a salim yana muradafa da as-sahih idan sun ce as-sahihu shine wanda ya kubuta min hurufin illa ko da akwai hamza cikin sa ko da akwai wato ainihin tadhifi a cikin sa yawa kamar shi mai littafin abin da ya zaba kenan yawa amma wancan zance na farko shi yafi shine masu rarrabewa tsakanin salimi da kuma sahihi salim shine wanda ya cika waɗancan sharuɗa guda uku ina misali na hau misali karuma labazin karuma fi'ili ne kafin ra'un memun yawwa to ya cika abin da aka ambata na farko sulasiyun ne in ka duba harufan sannan mujarradun ne saboda ba harafin da aka ƙara masa sannan kuma salimun ne saboda duk harufan ba ɗaya daga cikin harufan illa ba hamza ba ta da'if kaga ya zamo salimin kenan to in kaga irin wannan fi'ili sai ka kira shi hmm fi'ilun sulasiyun mujarradun salimun yawwa to wannan shine in an ce ka yi ta'arifin to wannan irin wannan zaka kawo in an ce ka kawo misali na biyu wa in ma sulasiyun ko dai ya zamo fi'ilin nan sulasi ne mujarradun mara ƙari amma gairu salimin amma kuma ba salimi ba ne ba kubutacce ba ne daga harafin illa na hau misali wa'ada e su malaman tasirifi ba ruwansu harafin illan nan koda yana da wasali kawai yana nan matsayinsa harafin illa kamar wa'ada ya yi alkawali to kaga sulasi ne in ka duba harufansa sannan mujarradun ne ma'ana an ziyada saboda duk harufan na asali ne amma gairu salimin saboda ɗaya daga cikin usul ɗinsa harfa illa ne shine fa'ul kalima wawun kenan kuma yana da wani suna ban da wannan shi wa'ada eh akwai wani suna da mun sha yin shi a baya yi wa ya tuna sunan eh aji wufi ka ji tsoron Allah eh misalun misalun yau saboda haka harafin in ya zamo wawun ne eh fa'ul kalima to sai su kira shi mi misali mun yi shi a cikin tasiriful mai dani to tahiyar nan ba ta yi a shi tafiya ai ba za ta yi da tsohon mota ba ko dai a fasa tafiya ko a aje ta a nemi sabuwa tare da kaji magana gyara wahala ke in ana son wahala to wannan za a iya amma ana son hutu to kawai a yi mi a nemi wata ko? babu ko ba haka ba ne eh to da kaji halallaba akwai wahala ke eh maleji maleji to kuma rayuwar maleji a ba ta yi eh to lalle a dinga muraja'a eh an yi shi shi an ka sauke sannan an ka sa wannan to kaga bai kamata a yi tambaya eh to wannan shine na biyu wa imma ruba'iyun mujarradun ko kuma ya zamo na uku shine ruba'i ya yana da harufa hudu yana kuma mujarradun ne shi ma an ziyada bai da ƙari salimun kuma shi ma ya zan ya kubuta daga harufan illa ko tadha'if ko hamza na hau misali da haraja kaga da haraja harufansa hudu ne dalun ha'un ra'un jimun kuma kowane harafi na asali ne eh fa'alala kenan an yi shi a baya hmm na'am okay to ba mu babu da bukata da shi eh a dinga kawo abinda ake da bukata to sai na hudu wa imma ruba'iyun ko kuma ya zama ruba'i mujarradun ghairu salimin kishe wanda ya gabata kenan nahau waswasa wazalzala me ma'anar waswasa tun daga shi na alqur'ani waswasa eh shi ma ba a san wasa-wasa ba shakka? haɓa wasa-wasa aka ce ba taimaka magana shakka kuma eh? eh gashi na a ƙur'ani hasbun Allah eh to me ma'ana yi wasu wasu ni malaman tafsiri suka baɗa ko ba kuwa wuraje a littattafan tafsiri ai dole ko komi ka san ga abin da malamai suka faɗa a kai sai ka yi ibada da hujja ka yi wa'azi da hujja a to in ka zo sai ka yi fasarar ƙala ƙato ko kama sami ito a wanda ai ba daidai ba ne komai a koma mi malamai suka faɗa da an gawo sai ka ce to ai kaza malaman in ba da son samu ka ce malam wani abu jafar a tsabari kaza ko ibn abi hatim a tafsirin sa kaza eh haka ya kamata ai ko abdullahi da abbas hmm? kaza ko tabi'i kaza to a koma a bincike littattafan tafsiri a gami suka fassara allazi wasu eh da sabanin da suka yi da kuma tarjihin da malamai suka yi sai a koma a duba eh eh to zalzala fa eh yuzalzilu zalzala me ma'anar zalzala hmm? akwai suratul zalzala ko to me ma'ana alzalzala azzalzalatu kenan girgiza a jijjiga abu shine ma'anar idza zulzilati eh al'ardu zilzalaha in aka motsa ta kenan to mahallu shahid dai za mu ga haruffan kowannensu guda hudu ne amma kuma ba salimi ba ne saboda me saboda an samu tada'if an samu maimaituwar harufa guda biyu wanne harafi aka maimaita eh hadda wawan ta maimaita tada'ifi biyu an ga samu gana fa'ul kalima da me ainu eh da lamul kalima eh sannan aka sake samun mi kuma da mi kuma eh da lamun ta zaifi eh ta asali wawun ta farko eh kaga fa'ul kalima kenan sannan sinin mai bi mata ita ce aidul kalima sannan sannan bi sannan wawun aka sake maimaita kaga lamul kalima din kenan sannan mi eh sannan sinin ita ce mi to sannan sinin kuma waccan ta farko ita an mi aidul kalima to me lamul kalima wow ta biyu kenan haka ne eh shi an ma'auni to me ainihin kalima me lamul kalima shi muke tambaya me fa'ul kalima me ainihin kalima me lamul kalima wawun ta farko to aidul kalima fa hmm to lamul kalima fa wawun kenan babu ta zaifi na wawun eh kaga wawun babu ta zaifi kenan wanda ya ce akwai ta zaifi da wawun kaga ya faɗi dama mai ma'adar ta zaifi shi ne a maimaita harafi na asali ko maimaitawan ko a tsakiya ko a ƙarshe yawwa saboda haka wawun ɗin nan guda biyu ba ta za'ifi ba ne to sai zalzala shi ma shi ma ne zayin fa'ul kalima lamun aha zayin ta biyu sai lamun kenan mi an ga samu na tad'if lamun dai ko lamun an ka maimaita hmm zal zala to wa in ma sulasiyun mazidun fihi salimun ko dai kuma ya zamo mazidi a sulasi mazidi ma'ana fihi wanda an ƙara masa harafi kuma salimun ya zamo salim ma'ana harufansa na asali ba ba na ziyada ba ne na hau a karama ga harufan guda hudu ne hamza ɗin nan ta farko tabi ta ƙare ce tun da mai asali ga can farko ya faɗa karuma to anan tun da kaga hamza ba za ka ce ai ba salimi ba ne a salimi saboda ziyadar ɗin ba ta asali ba ce sai ce wa in masu lafiyun mazidun fihi ghairu salimin nahau aw ada ko dai sulasi mazidi amma kuma ba salimi ba na misali sai ce aw ada eh aw ada shi ma daga wa'ada ko yawwa to me yasa ya zamo ba salim ba me ya dalili harful illa a ina yauwa saboda fa'ul kalima ɗinsa harful illa ne tun da wawo ita ce fa'ul kalima wannan hamza ta ƙari ce wa imma ruba'iyun mazidun fihi salimun ko dai zama ruba'i an masa ƙarin harafi amma salimi na hau ta da haraja kaga me aka kara ta'un ko yawwa sannan harufan duka na asali ne dalun ha'un ra'un jim wa imma ruba'iyun mazidun fihi ko dai zama ruba'i mazidi a a cikin sa gairu salimin kuma ba salimi ba nahau tawaswasa eh kaga yana da bambanci da waswasa me ya bambancin su ta'un to ka gani wancan bai da ta'un wannan kuma yana da ta'un amma ba salimi ba ne saboda yana da yana da tazaifi eh to sai mi wayu ƙalu malam ya ce ana faɗa lihazihil aqsami ga wannan kasusuwan da aka yi gida-gida har takwas ana kiransu da al'akasamu a samaniya to kaga sai ka haddace su don kar a zo wata rana a yi tambaya kuma ka zura ido sai ka haddace su to sai aka samu alfi'ilis saba'a su kuma akwai su kuma guda bakwai waɗancan guda takwas hikimar kasa su gida takwas daban waɗannan kuma kasa su gida bakwai su ma daban waɗannan su an shayin su ma wa'alam an na kulla fi'ilin ka sani ko ne fi'ili in ma sahihun ko dai ya zama sahihi wa huwa allazi laysa fi muqabalati ko fa'ihi wa ainihi wa lamihi harfun min hurufil illa to idan sun ce sahihi shine duk wani fi'ili wanda a muƙabilin fa'ul kalima ɗinsa ko ainul kalima ɗinsa ko lamul kalima ɗin shi babu harafin illa cikinsu to me hurufin illa alwawu waliya'u wal'alif walhamzatu wata ba'if an gane? to wannan shi ne sau da haka in fi'ili ya zamo asalin haruffansa na usul yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ba sa kira ne sahihi zai dai su kira shi da gairu sahihin na hau nasara kamar ka ce nasara a shi duk ya cika sharuɗan nan da fa'ul kalima ɗin shi da ainul kalima ɗin shi da lamun babu harafin illa ba hamza babu ta zaif to ya zamo sahihi ke shine dai wancan salimi da aka ambata a baya to abu na farko ke wannan shi suke kira da sahihun saboda me ya kubuta daga yawwa huruful huruful illa yawwa kuma me huruful illa alwawu wal ya'u wal alif eh kuma ana kiransu da huruful maddi ana kiransu huruful lini eh ne bambanci tsakanin zamansu huruful illati da huruful maddi da huruful lini me bambanci waye sani me yasa aka kira su da wannan me yasa aka kira su da wannan eh fanni kaman eh to me yasa suka kira su da huruful illa su yan fannin eh sannan waɗanda ka ce su kuma waɗancan fannin su ma me yasa suka kira su da hakan ita ce tambayar malamai da ambata ne akwai dalilin kiransu da huruful illa ma hiya illa dai awwalan ba lalle ba ne ma za an san ba alatta a nan eh kamar suwa kenan a a sikil kuma ta akwai yadda za a furta su kuma babu sikil din ra'aitul qadiya haka ake fada kuma babu sai kallin kuma ga harafin illa lan yad'uwa menene illa inda sarfiyina tunda sarfu muke yi nan da yace min hurufil illa mi yake nufi da illa ko mi suke nufi da illa don gargaje ka kawo illa a luga ba tun da an yi magana a kan urfi da luga da sauransu nam al'illatu indahum attagayyur attagayyur ko attagayyiru an kira su da huruful illa saboda suna juyawa akwai lokacin da zaka gansu a kalima akwai lokacin da zaka lalabe su ka rasa akwai lokacin da za a ɗauki wannan a ɗauki wannan a sa wannan shine illa ɗin ai mun yi karatun ƙala aka ce asuluhu ƙawala ba a asuluhu to wannan shine dalilin da yasa aka kira su da huruful illa saboda ba tsaye suke da kafafunsu suna jujjuyawa wannan attagayyur din da suke yi min halin ila halin shine illa ba illa waccan da ka sani a luga ba to me yasa aka kira su da huruful illi illini huruful lini musamman gun malaman kira'a nan huruful lini me yasa suke kiransu da hurufin lini ina malaman kira'a eh na'am eh ba wannan mun ka tambaya ba me dalilin da yasa suke kiransu hurufin lini kawai shi muke so hmm eh to huruful maddi fa eh to sai a ji abinci ko biyun tunda na baku na farko sadaka eh kuma ya himma wahala eh to biyun sai a ji a ita bincike eh na me yasa suka kira su da hurufin lini shi muke tambaya masabab ba wai ma'anarsu ko wani abu ba ma bukatar wani menene dalili me yasa kuma aka kira su da huruful maddi na'am eh ai ba a faɗansu su eh na'am sheik eh eh eh yanda ake ja a'a ka kama hanya kuma ka dan ka dan bauɗe kaɗan eh ya dan kama hanya to amma abin da ya faɗa ƙarshe kuma shine shine abin nan eh eh eh duk dai an kama hanya eh akwai abin da ya kamata ku isa gare shi ba ku isa ba na'am sai Allah ya zama dace a ai an hishe ku ai ku dai hidda kanku ni ga yana zan hishe ku eh to sai a duba ai na farko shine mafi wahala eh wancan ga ya can littattafai cikin littattafan tajawidi ga yana rubuce na ma yi mamaki ai suna ambata dalili suna ambata eh zuwa wata sati ba a sabo ba sai a yi bayani wa imamu utallun ko dai zama mu utallu وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نهو وعدا ويسرع تقول في إلي يزمو مؤتلي شيني كسو نبيو bai illa kenan shine wanda a muƙabilin ko dai fa'un ɗinsa ko ainin ko lamun akwai akwai harafin akwai harafin illa eh to sai a kira shi da mu'tallu ina misali wa'ada wa yasara nan ma karatun da muke ba akwai ansa duk tambayoyin nan kawai dai ba lalle bane hankalin kai kai eh wa'ada wa yasara kaga nan ma akwai amsa ta shi lin din da ake ta magana da maddani akwai amsa ko ka gano ta to wada ya alkawali ya sara ya sauwake ko ya yi sauƙi to kaga a nan wa'ada yana da harafin illa saboda wawun ga ta nan da ita aka fara haka ya sara shi ma yawwa irin su ata irin su rama wa imma ajiwafu ko dai ya zamo ajiwafu wanda cikinsa yake da illa wa huwa allazi yakunu fi muqabalati ainihi harfin min hurufil illati na hau shi ne wani fi'ili da zai zamo a ainul kalima ɗinsa akwai harafin illa to shi suke kira ajiwafi kaman ƙala wakala ƙala ya ce kala ya auna to kaga ƙala min ƙawala haka shi ma kala min kayala ba kawala ba kayala ya kelu kailan wa imma naqisu ko ya zama naqisi wa huwa allazi yakunu fi muqabalati lamihi harfun min hurufil illa to kaga nan sai ya ware kowanne daga cikin su ya ce naƙisi shi ne ya zamo wanda lamul kalima ɗin shi take da ɗaya daga cikin huruful illa na hau gaza ko yawwa warama to haka ya faɗa to amma dukansu kowannensu kuma ana kira ne mu'utalli a wasu kamar malaman na hau da sauransu to amma su malaman tasirifi sai suna rarrabewa cewa mu'utalli shine iya wanda yake da illa gami ga fa'u a farko ke da yauwa shine misalun shi kuma wanda yake da illa a tsakiya sai a kira shi ajiwaf shi kuma wanda yake da illa a ƙarshe alaba kenan sai a kira shi naƙisi amma kuma duka kowannensu za a kira shi mu'utalli na farko a kira shi mu'utallul fa'i na biyu a kira shi mu'utallul ya'i na uku a kira shi mu'utallul labi za a ga shi ibn malik alamiya bai yi wannan takasimin ba wa in ma lafifun to ko mun yi naƙisi ko gaza warama ya yi yaƙi warama ya halba wa in ma lafifun akwai lafifi kuma wa huwa allazi yakunu fihi harfani min hurufil illa to shi ne fi'ilin da za a samu harafi guda biyu na asalin kalimarsa harufan illa ne wa huwa ala kismaini to an kasa shi kashi biyu al'awwal na farko al-lafiful mafruqu shine lafifi mafruqi wa huwa allazi yakunu fi muqabalati ainihi wa lamihi harfani min hurufil illati shine wanda a muqabilin ainun sa da lamun din sa duk harufan illa ne kenan fa'un kawai as-sahiha ina misali eh mafruq makarunu ko mafuruk eh yana can gaba kenan to allafiful makaruru yawwa wato an ga an gwama ya suri ɗaya kenan ga aidun ga lamun duka harufan illa kamar ƙwawa eh ƙwawa kaga wawun ainul kalima ce kuma harafin illa ce sannan ga alif yawa wadda asalinsa ya unci asuluhu tawaya to sai aka yi kalbinta ta koma alif shi yasa ake cewa tawaitu eh to allafiful makaruni ke to sai mafuruki wasani allafiful mafuruk wa huwa allazi yakunu fi muqabalati fa'ihi wa lamihi harfani min hurufil illa to shi da fa'ul kalima da da ainihin lamul kalima suke da mi suke da illa ainul kalima ta kubuta ina misali waƙa ya kiyaye ko yawa kaga wawun harfin illa kafin kuma yawa sai alif eh wadda ita ma asalinsa ya unci asluhu waqaya eh waqayaki to shi yasa ake cewa waqaitu to wannan ana kiransa da allafifu almafruq to wannan duk maimai ne an yi su cikin tasriful maidani wa imma mudha'afun wani zubin kuma fi'ili yakan zama mudha'af mudha'afun wanda aka ribinya wani harafi aka faɗe shi aka sake maimaita shi wa huwa allazi yakunu ainuhu shine fi'ilin da ainul kalima ɗinsa ya kasance wa lamuhu da lamu min jinsin wahidin iri ɗaya ne na misali madda yawwa ya miƙa ya miƙe kenan maddahu ya miƙe shi asluhu madada shine asalinsa madada to in ka duba za ka ga dalin guda biyu ce to huzifat harkatu dalil ula sai suka ce a shafe wasalin dalun na farko sai kuma madada madada ita kuma ta biyu a bata da wasalinta sun ma'udigimat sai aka shigar da ita ita ta farkon fit dalil a saniya a cikin dalin ta biyu to sai koma madda eh madda madada madda to wannan ana kiransa al-idgham eh kuma da shi ya rufe littafin saboda shi ma malaman tasirifi suna yawan kawo shi yawwa da kashe-kashen idgami din yawwa an gane ko eh sau da haka su sun fi faɗaɗawa fiye da malaman tajwidi eh idigami a gun malaman tasirifi to babe ne mai zaman kansa za ga har halitta ta bai ma an rubuta akan idigami wanda shi ma ibnu malik ya kulla mai babi a ƙarshen alfiyarsa to darasi na gaba da shi za mu rufe littafin za mu kai ƙarshen littafin insha Allah zai kawo kashe-kashensa guda uku da kuma hukunce-hukuncen kowanne daga ciki da inda ake idigamin da inda ake fakki da sauransu duk za a yi bayani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته